Dan malam zai kai ziyara a garin Gombe a masallacin malam Musa Adam mai hula malam zai ja sallar juma'a a can bayan an kammala kuma za a tafi garin Deba domin gabatar da lacca a masallacin mai martaba sarkin Deba fatan mu Allah ta'ala ya nuna mana goben kuma ya ba mu ikon halarta sannan muna addu'a ta musamman ga malam da kuma bangajiya bisa wannan fita da aka yi da'awa zuwa gidajen yari guda uku wannan doguwar tafiya da aka yi fatan malam ya dawo lafiya Allah kuma ta'ala ya saka maka da alkhairi bisa wannan gudunmuwa da wannan jajircewa da kake yi Allah ya ƙara shiga lamuranka Allah kuma ya jikan mahaifa Allah ya maka sakayya da gidan aljanna a insha Allah za mu tafi zuwa ga tambayoyi wannan mai tambayar yake cewa malam kamar yadda ya inganta cewa idan mutum ya ciyar da mai azumi yana da kwatankwacin ladansa to shin sai ya zamo abin da ka bashi din shine ya fara ci ko kuma ko bayan ya sha ruwa in ka bashi abu ya ci kana da wannan ladan
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hadisi ya zo ingantacce manzo Allah na cewa man fattara sa'iman wanda ya ciyar ko ya shayar da mai azumi yana da lada irin na mai azumi har ma manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama ba tare da an tauye ladan shi wanda ya yi azumin ba in dibino ka bashi ya ce in ruwa ka bashi ya sha in abinci ka bashi in dai mai azumi ne kuma ka bashi abinci ya ci to Allah zai baka lada irin na mai azumi ko ka ba shi abin sha ya sha Allah zai baka lada irin nasa kuma ladansa yana zaune naka da bayan zaune kenan a cikinmu akwai mutanen da bayan nasu azumin bayan nasu ladan azumin kuma suna samun ladan wani azumin daban ko wasu azumumuka din daban za su tashi da ribobi masu tarin yawa wannan yana kwadaitar da mu wajen muhimmancin taimakon masu azumi da ciyarwa da wannan abu da ake na zumunci dafa abinci a kawo masallaci ko kofar gida ko kuma mutum ya kyautata makoci ko iyaye ko dangi ko yan uwa duk wanda ka taimake shi azumi ka ba shi wani abu da ya ci to kana da ladansa kuma hadisin ba yana nufin sai in shi ya fara sha da shi ba kawai dai ka ciyar da mai azumi shi kenan ka ciyar da mai azumi ka shayar da mai azumi Allah ya ba mu ikon taimakawa Allah ya ba mu ikon agazawa waɗanda suke mabukata na
wannan mai tambayar yake cewa malam dan Allah menene hukuncin irin askin da matasa suke yi su aske gefe ɗaya su bar gefe ɗaya shi wannan hukuncin wannan askin yake nema malam wannan hukunci shine ake ce da shi alqaza wannan aski shine ake ce da shi alqaza yana nan cikin sayar bukhari an yi bayani akan haram ne duk wanda ya zo aski ya kwashe nan ya bar nan ya fi yawa ya aikata haramun duk wani mai aski da yake wa mutane aski yana alkaza ya fifita wani bangare bisa wani bangare ba tare da ciwo ko larura ba haramun yake aikatawa kuma wannan kuɗi da yake karba kuɗi ne na haram da haka masu aski sai ku yi ƙoƙari ku kiyaye shi sa wani ya liƙa ofishin ƙofar shagonsa cewa irin waɗannan askunan ba na yin su kana cewa irin sai ce a aje ka gaba kawai ni dai zan yi aski zan gyara maka kanka zan maka gyara da komai da komai da haka haramun ne yin wannan askin mafi haɗari mutum ya zo ya faɗi ya mutu da wannan askin Allah shirya da samarinmu, Allah shirya da matasanmu, kuma shi neman kuɗi malam. Ba ruwan Allah wai ai sana'a ka ce kana yi kana samun kuɗi kana ci kana sha. Shin wannan sana'a da kake Allah ya yarda da ita? Me yasa aka hana mai gidan giya aka ce ya ci haram? Saboda abin da yake yi Allah baya so. Me yasa wanda ya zo ya kafa teburin caca, shi ba cacar yake ba. shi teburin caca rumfacce kawai tasa baya yin cacan katigi me yasa yake haram saboda at-ta'awun ne alal ismi wal udwan yau inda masu askin nan za su kiyaye wancan baya yi wannan baya yi da za a samu rabuwar abin amma ku kuke nemo ma askin da Allah yake fushi da mutane wani lokacin yaran ba ba su sani ba ku za ku je ku nemo hotunan 'ya'yan turawa wani lokacin ma 'yan iskan gari a turai din wani lokacin ma askin 'yan luwadi ne amma yaran mu ba su sani ba wani lokacin askin 'yan coci ne wallahi wani lokacin askin yahudawa ne sai a ɗebo hotunan sai a liƙe a shagon mai aski a cikin shagunanmu yaranmu suna sha'awa sai mu ce ce number 6 za a yi mini za ka ga number 6 ko number kaza za a yi mini da haka ittaqullah wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman ku Allah gyara halin mu Allah kiyaye mu da kiyayewarsa sai a yi haƙuri ko
Allah ya sasa malam da alkhairi shi kuma wannan so yake a masa bayani malam ga waɗanda suke mabarata da suke cewa a bamu don annabi shin hakan ya halatta
yara ne kawai cewa za su yi a bamu don son annabi na annabin ya hana a yi magiya da shi sai dai a ce a bamu don annabi kuma idan za ka roƙi a baka wani abu ka ce kai don Allah ba wai don daraja annabi ta kai ba ko matsayinsa bai kai ba a'a ya kai amma addini ana yi ne don me ana yi ne bisa an ce ka yi kokar ka yi yaya shari'a ta ce ka yi ka yi rantsuwa an gaya mana ya zamu magana an gaya mana ya zamu da ka duk wani lafazi da mutum zai iya faɗa to tabbatar shari'a ta yadda ya faɗi wannan lafazi kafin ya aikata wannan Allah gyara halin
a wannan kuma bayan sallama da fatan alkhairi yake cewa malam dan Allah a taya su da addu'a Allah ya ji kan dan uwansu wanda barayin mashin suka kashe shi shekaran jiya suna fata a yi masa addu'a Allah ya sa mutuwa hutu ce sai wannan da suka turo kuɗi 200 suka ce a yi wa mahaifinsu addu'a ba shi da lafiya Allah ya ba shi lafiya wannan bawan Allah da barayin mashin ko wasu azzalumai suka kashe shi Allah ka yafe masa kuma Allah ka bashi ladan wata Ramadan su kuma masu wannan ɗabi'a Allah ka shirya da su Allah ubangiji ka gyara halinsu da ɗabi'unsu a wanda ya bada sadakar kuɗi wa masallaci Allah ya karbi sadakarsa kuma ya biya masa bukatarsa abinda zan rufe da shi abubuwa ne guda uku abu na farko yau insha Allah da taimakonsa sa kamar yadda aka sanar mun je gidajen kaso correctional centers gidajen gyaran hali kun san yanzu an daina cewa kurkuku an hana fada an daina cewa gidan kaso cewa ke an je gidan gyaran hali correctional centers duk inda ka je haka za ga amsa to mun je gidajen gyaran hali wai don me don a mutunta mutanen da suke ciki din kar a ce wai an saka ɗan adam a kurkuku kenan azabtar da shi ake ya saba insaniya da mutuntakan ɗan adam to wannan a hausa ana cewa gidan maza wannan kan ga kamar yabo ne ko eh to wannan dai gidan maza Allah Allah dai kare mu dai to mun je kawai sakon shine dukansu gidajen nan gaba ɗaya da muka je sun ce a gaya muku suna muku fatan alheri kamar yadda kuma duk shekara daga wannan majalisi na masjid ansar ko mu aka lokal gamman kuke tunawa da su kuke tura wakilci a je a gaishe su suna muku godiya da su da ma'aikatansu da kuma dai da suke da alaƙa da su abu na biyu na tarar da wasu abubuwa ko mun tarar da wasu abubuwa abun tausayi majority mafi rinjayen waɗanda suke cikin gidajen kurkukun nan wallahi gaba ɗaya yara ne matasa ƙanana don wani kan da na gan shi ma sai da na nuna wa ma'aikacin na ce wancan yaron ya kai shekara sha takwas kuwa ya ce ya kai ɗan ƙarami da shi sai fitina sai bala'i ce wannan da kake ganin sa sai ya tashi gari dan karami wallahi duk yara ne matasa ma abun tausayi kai shekara nawa ka yanka ma takwas kai fa tara kai fa sha biyar kai yau shekara ka nawa ce oga yau shekara ta takwas a nan a gida ɗaya yana zaune yaron da aka yanka masa shekara takwas shekara goma shekara tara malam inda yana university fa da ya gama digiri har ya yi masters ya gama ko shago ya bude kasuwa yake yake neman kuɗi shekara tara ai da ya dan san me ya sani to abin tausayi shine ya ku samari ku da Allah ya muku ni'ima ba ku tsallaka kuka fada ba kar wani ya bari ya aikata mummunan laifin da za a kai shi miskini talaka da baka da gata a yanka maka shekara takwas tara a wannan gida kana zaune gaba ɗaya rayuwarka ta ƙare a wurin abin tausayi idan ka ga yaran idan su duk ya cika sun nuna nadama suna damuwa wasu daga cikinsu akwai bata lokaci ka cuci ubanka mahaifinka tsohonka yana shekara saba'in tamanin kana matashi dan sha takwas sha tara ashirin ashirin da ɗaya ka je ka aikata barna an je an daure ka shekara takwas baka tare da ubanka waye zai nemo masa masaran da zai ci meye advantage meye amfanin wahalar da ubanka yayi akan ka tun kana cikin cikin tsohuwarka lokacin da girman ka yazo sai ka lalace ka kama zukan kwaya da wiwi sai ka je ka bi yan siyasa marasa manufa suka baka makami da adda suka baka kwaya kai musu aiki suka ci ba kuma ba su san ma ka zo ba duk gidajen nan da muka je ba su gaya mana ga wani ɗan siyasa guda ɗaya da yake zuwa ya kawo sallafi da agaji saboda a rikicin siyasar su aka ɗaure shi ba a rikicin siyasar su aka ɗaure su ba ba su ma san da su ba wani an cire masa kunne wani an sare masa kafada wani an huda masa ciki wani ya kashe wani wani ya yi kaza wani ya yi kaza to ina wannan bayani ne saboda wallahi samarinmu matasa ku sani kuna cikin ni'imar Allah yawon da kuke a titi a cikin gari kuma ku yi musu addu'a ‘yan uwanku Allah ya kubutar da su, Allah ya ba su ikon gyarawa. Abu na hudu da yawa yawansu abin da ya kai su, kamar yadda muka yi bincike 70% of them, wallahi sata ce ta kai su. Da wani kaso mai yawa na rikici haka, rikicin gari, na kashe wani na soki wani mun yi fada da wani da sauransu, amma yawancinsu ɓarayi ne. ya ɗauki kayan wani ya ɗauki mashin ɗin wani da shi aka hada baki an tsallaka katanga an yi kaza an kama shi a shagon kaza an saci kaza an yi kaza dukka yawancin su yara sata da ni da abokanan tafiya ta sai muke tattaunawa muka ce to me jawo haka gaskiya akwai sababbai wannan yana nuna mana samari zaman su da suke yi a titi ba su da aikin yi yana da haɗari kuma wannan babbar barazana ce ga gwamnati babbar barazana ce ga 'yan siyasa babbar barazana ne ga malaman addini masu da'awa babbar barazana ne ga mutanen gari wallahi kenan mu tsaya mu taimaki samarin nan matasa su samu aiki su samu sana'a ba ƙaramin rufin asiri ba ne akan zaman lafiyarmu da kwanciyar hankalinmu a garurrukanmu da kuma su kansu taimakon future ɗinsu gobensu in dai kaga yara sun fiye sata to akwai yunwa akwai rashin aikin yi don duk wanda yake da aiki da sana'a zai saci kayan wani to idan ana so kasu yi satan ba goyon bayan satan muke yi ba to a sama musu substitute a sama musu canji kar ka yi sata to ga abin da za ka yi wajibi ne mu gane cewa high rate of barayin ya yawaita sannan kuma wallahi asara ce ga ƙasa irin waɗannan yara manya-manyan masu ƙwaƙwale matasa a ce duk suna gidan kurkuku a ɗaure ba abin da suke yi kawai suna ɗaure sai dai a ta ba su abinci marar daɗi sai haƙuri wala akwai haɗari abu na biyar na ƙarshe shine akwai kuma illa ƙwaya da yawansu 'yan ƙwaya ne akwai wanda ƙwaya ta musu illa shaye-shayen nan da kake gani yaro inda ya fara shaye-shaye ko baya daukan kaya zai fara dauka in ya fara shaye-shaye ko baya bin mata zai bi mata idan ya fara shaye-shaye ko baya fashi za a kwadaita masa fashi kamar taɓa shi aka kenan a taimaka wajen rage yawan shaye-shaye a cikin al'umma ku samari ku daina goyon bayan shaye-shaye ku samari ku sani ƙwayar da ake baku ba wanda ake cuta irin ku ku samari ku sani shaye-shaye ba abin da zai haifar muku illa bala'i da ci baya ku samari ku sani in kun sha ƙwaya fa za ku iya kashe iyayenku za ku iya kashe matanku za ku iya kashe ƴan uwanku za ku iya kashe kowa ma ku samari ku sani ba gata bane zai muku duk wanda zai taimake ku sha ƙwaya sannan duk wanda zai zuba ido ya kyale ku kuna shan ƙwaya bai kawo wata dokar da za ta hana ku shan ƙwaya ba wallahi ba masoyin ku bane insha Allah ranar rufe tafsiri ranar Laraba mai zuwa insha Allah za mu karasa bayani akan wannan wannan bala'i da yake fuskantar wannan lardi da wannan ƙasa Allah ya ganar da mu abu na biyu ku yi haƙuri akwai yarinya da muka kawo ta nan gurin wanda injin niƙa ya murɗe mata wuya ta samu matsala a hanyar numfashinta ya zama ta makogoro take shan numfashi tana wahala ƙwarai abinda na'urar da take shan numfashin da ita ta shekara biyu ya kamata a canja ta talauci da buƙatar yau ta sa ba su ma iya canja abin ba da ƙyar take numfashi sannan abu na biyu kurma ce abu na uku marainiya ce sama da ƙasa uwar da uban duk sun mutu sun mutu abu na hudu kuma budurwa ce ba magana ba ji ga ba numfashi larura alhamdulillahi mun sanar 'yan uwa sun yi ta goma shi kwarai ba mu taɓa neman taimako akan wani abu da za a taimaka wani da aka taimaka irin wannan ba mutane sun taimaka kwarai ba za mu iya faɗan adadin su ba da muka ga statement na account ɗin mu mutanen da yawa da garuruka da ƙasashen waje da Najeriya da ko ina samari galibin kuma masu ƙaramin kuɗi ne suke ta bayarwa dubu ɗaya ɗari biyar ɗari biyu dubu biyu dubu uku dubu biyar dubu kuɗin ma'ana masu ƙaramin ƙarfi suke ta bayarwa saboda tausayi To alhamdulillah kamar yadda muka ɗauki alkawari da amana a yanzu haka yarinyar nan da ita da uwarta da muka kawo su nan cincinin mun kai ta Kaduna kuma mun kai ta asibiti yau. Ni ɗin nan da kaina na yi magana da likitan asibitin da wanda zai kula da ita baka da baka na gaya masa feshin ɗinmu ne feshin ɗin Ramadan ce. Feshin ɗin watan Ramadan ne. kuma tuntunin an kai ta asibiti za a fara mata gwaje-gwaje da aune-aune a ga ta yaya za a kwantar da ita a fara yin wannan aikin. Da haka na gaya muku wannan ne saboda amana mun ce ku yi kuma kun yi, mu kuma mun ɗauke ta mun kai ta. Gaba ɗaya nauyinta gaba ɗaya na kan mu kan abin da kuka bayar da cinta da shanta da transport ɗinta da kuɗin maganinta da zuwanta da dawanta komai nata kai in mun samu canji ma za mu nemi wani matashi a nan ya aure ta kawai mu ce maka masa. Kun shirya? Akwai mai bukata? To alhamdulillah to kuma za ku rubuto application kafin a rufe tafsiri. Na gaya wa Malam Usman, na ce cikin abin da za mu yi wa yarinyar nan idan muka mata aiki ta warke kuma ta dawo garin komo aiki na biyu abin da za mu yi. Insha Allahu aurenta za mu yi. Za mu aurar da ita. wanda yake da rabo a cikinku wanda Allah ya sa shi ne mai rabo zai samu ladar bismillah ga yarinya budurwa gangariya an mata aiki ta gyara Allah ya sa albarka to Allah ya muku albarka abu na ƙarshe insha Allah yau 20 ga wata ko gobe 21 kamar yadda aka saba a wannan masallaci mai albarka muna sallar tahajjudi muna sanar da mutane muhimmancin raya goma ƙarshe daga yau ɗinnan daren lailatul qadri ake fara neman sa daman ko daren 21 ko daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko daren 29 waɗannan darrai guda biyar a cikin goma ƙarshe anan ne ake neman daren lailatul qadri don haka duk wanda yake a ko'ina ne ya yi ƙoƙari ya rage bacci a cikin goman ƙarshen nan don Allah kada ka je ka kwanta kai ta bacci mai tashi a gida ya sallah ya yi wanda zai yi tasbihi ya yi mai karatun ƙur'ani ya yi ta saukewa yana dawowa ya yi wanda zai je tahajjudi masallaci ya je ya yi ka je masallaci tahajjud ai sallah ai addu'a ai alqunuti a daga hannu ana amin da kai a karanta izuzuka masu tsawo da kai wannan ba karamin alheri bane da haka insha Allah a wannan masallaci za mu fara tsayar da sallar tahajjud karfe ɗaya daidai kamar yadda muka saba duk wani namiji lafiyayye da yake da kafa mai lafiya kuma ya shirya to bismillah muna gayyatansa za mu yi sallah za mu yi karatu mai tsawo kar wani ya mana complain daman kai ka kawo kanka in ba za ka iya ba zauna a gida ka yi falaki da nasi maganin yan tsurku Allah ba da sa'a Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa shur ibadak al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin